ya Allah to dai ga watan aljuma da kula ta da kuji ta bayan hijira kuma a cikin baka 20 da nawa ko sha nawa sha shida sha biyar na sha biyar ga watan nuwamba dubu biyu da ashirin da to wannan shine majalisi na ɗari da bakwai in ba manta ba muna gabar da ke magana akan musuluntar wani babban mutum a daidai wannan gaba da ake ta abin da ake a makka sai allah ya kaddara wa musulunci ya samu karuwa wani ana ce da shi atufailu ibn amr ad-dawsi wanda shi ya dalilin musuluntar babban sahabin abu hurairah ikon allah sai ga shi kuma abu hurairah ya fi shi shahara don ba a san shi al-tufail ba yadda aka san abu hurara ita ce sabuwar gabar mu allah ka da tattar ɗaukar musulunta al-tufail tufailu ibn amru al-dausi al-yaman yaman
هذه الأيام العصيبة شرح الله صدر الطفيل للإسلام يقول هذا الخبر كان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها فمشى إليه رجال من قريش وكان الطفيل رجلا شريفا ساحرا لبيبا قالوا له إنك قدمت بلادك وإن هذا الرجل وهو الذي بين أظهرنا فرق جماعته وشتت امرنا وانما قوله كالكفر يفرق بين المرء وابنه وبين المرء واخيه وبين المرء وزوجه to tsaya wurin daidai wurin barakallahu fi kike cewa fi hadhihi al-ayyam al-asiba a cikin waɗannan kwanaki masu wahala me wahala ah to a yi lokacin ana farautan waɗanda suka musulunta ne lungu-lungu sako-sako ina suke a fito da su shi yasa ya sifata lokacin da su kwanaki masu wa laifinka da mai kai sallah laifinka da mai kace la ilaha illallah saraka sahabai ake bin su lungu-lungu to a cikin wannan lokacin ne fa mai wahala sai Allah ya turo wannan mutum tufailu ba dan maka bane kun gane ya taho ne daga yaman sunan kabilarsa daus shi zaki ce da shi addausi shi ma haka abu hurairu ai addausi ne arabtun to shine ce a cikin waɗannan kwanaki masu wahala sai Allah ya bude kirjin at-tufail an gane ko yake cewa كان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة shi ke ba da labari ya ce wata ran sai jibare ya mata kuma labari ya samu akwai mutum da ya bayyana a makka yana kira zuwa ga abauta ma Allah shi kadai a bar bauta ma dodo da gunki duk aiki marasa kyau a bari sai ga to ai wannan ta dace da shi ba musulunta ya ba a lokacin amma yadda ya ji bayanin annabi sai ji abin ya dace da shi abin da yake so to bari in je in gawa ne ne wannan mutum kun gane yawa to shi kenan sai ya zo makka famasha ilaihi rijalun min quraish yana zuwa makka to dama mutum ne gaskiya sananne fitacce sharifi ma'ana mai matsayi ne da ya zo maka sai ƙorisha suka ce ku zo mu je gun tufail ya zo shi yasa ce wa kana tufail rajulan sharifan sha'iran labiba sifa na uku mutum ne sharifi duka ce sharif mutum kawai madaukaki ba wai wani wata sarauta ce ta musamman kuma sannan mutum ne sha'ir mawaki a lokacin suna kimanta wanda zai iya waka kun gane ko wanda duk zai zo ya yi waƙe ya nuna gwaninta to yana da matsayi babba shine malam azumin jahili ko mu a ƙasar hausa an ka gama mutum da ke iya rubuta waƙe misali za ka ga ai sai da gwaninta ya ilahi da arshi bani hankali da yawan bayani yan uwa suka tambaye ni kaga aliyu na mai gizari a infirani har yawa ke kuma yana tsada ni ni ni ni ni ni ko na sha ba da misali ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi tsara auki ki ki ki ba ta bar fanko mara suka ba ko ba haka ba to wannan shi ne waƙe ba waƙa waƙa da ba waƙe to shi labidu ɗin nan fa sha'iri kuma labiban mutum ne mai hankali kanu lahu sai kafar maka suka ce to kaga labidu innaka qaddin tabila gashi dai ka zo cikin gashi ka shigo maka to bari ka ji mu gaya maka mu ne yan gari ko muka san dawon gari eh kawai kai tsaye sai suka ce wa inna hadar wannan sun mu ji hankalinka akwai wancan mutumin da ya bayyana suna nufin manzon Allah ne shine wa inna hadar rajula kaga wannan mutumin wa huwa alladhi zahara baina shine ya bayyana tsakanin mu haka kawai sai ya bayyana yace shi annabi ne farraqa jama'atana ya rarraba haɗuwar a haɗa muke ya zo rarraba mai rabawa dan me zai ce abota ma Allah shi ne rabawa sannan kuma wa shattata amrana al'amarin mu yi daidai da shi shine shattata kun gane ko kaga wannan shimfiɗa suke yi kafin su ga abin da suke bukata bari su fara dasa mai dafi da guba a zuci sannan su ga abin da muke so kai ya raba jama'ar mu ya daidaita al'amuran arabtum wa innama qawluhu kasihir muna so mu ga shi ba maganar shi kamar sihiri karka da tafa in ka saurare shi Allah zai gama da zai kama ka yana da zance kamar sihiri haka suka ce yawwa yufarriqu bayna al-mar'i wa ibni sai raba tsakanin ma mutum da ɗan shi wa bayna al-mar'i wa akhi tsakanin mutum da ɗan uwan shi wa bayna al-mar'i wa zawjihi sai suka ambaci mutane uku da suka fi kusa da kai ko ba haka ba domin an ce tsakanin mutum da ɗan shi waya kusa da kai sama da ɗanka a wannan jami'i tsakanin mutum da ɗan uwan shi mutum da matar shi abu uku suka yi kamfen da shi suka ce yana raba tsakanin su wanda kuma ka ƙarya amma shimfiɗa suka yi don su kai ga abin da suke bukata rafton sannan kuma sai suka ce wa inna ma na'am muna je maka tsoro ne kai da mutanenka muna je muku tsoron abin da ya faru da mu mai faru da yawa muna je maka tsoron kan ka zama victim mun zama tsohon da wai fi menene abin da faru da su din an ce su bi Allah an ce kan su bauta ma gunki shine annobar da ta fada musu ko son ka muke muke ga maka kiyaye wa inna laka la minan nasirin muna maka shine abin da suka gaya ma Abdufailu ibn Amru ad-Dawsi na'am to to shikenan tunda dai ga abin da suka ce raba tsakanin kaza kaza ga abin da ya faru da son ka muke ba su ce komai ba sun da ya gargaɗi ko to mene ne action plan ɗin ko me ya kamata a yi sai suka ce da shi kar ka yarda ka tanka ba mataki na musu na falata kallon kar ka yarda ka yi musu magana ɗan kana yi zai cinye ka da sai ya wuce la ila abin da suka ce sannan kuma wala tasma minhu to shi kunnin duk maganar su rufe kunni kar ka yarda ka yi saboda in mun ce karka yi magana to ai kuma za ka ji ai to to she kunnin karka ji sai ya ce فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه waye yake wannan magana tufail ya ce na ranzai muku da Allah ba su gushe ba suna ta gaya ni suna kai har sai da na yarda da maganar su. matsalar maimaituwar abu tsakanin mutane guda biyu ɗaya na da gaskiya ɗaya na kan gari mai kare ya dinga magana ya dinga yi ya kai kuma kai shi ko a sai a yi da cewa shi ke ba gaskiya to suna ta yi har ya ce kai har sai da na amince ka magana su na gaskiya Mhm.
ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه ba zan saurare shi ba ba zan tanka mai ba to حتى حشوت في أذني في أذني حتى حين غدوت إلى المسجد خلصفا Mhm.
فرقا مم.
من أن يبلغني شيء min an
يبلغني شيء لا من أن كتش يبلغني لا أنا أن- من أن يبلغني شيء تو أنت قلت يبلغني بالضم وري بالضم na fata an gane ko نعم ya ce ba su gushe ba suna gane kai kawai sai na gamsu to kuma zan je masallacin ka'aba a kai ziyara sai na samo kurso auduga matoshe mai كل mai hikimar shi baki ai zai iya mallakan bakin shi amma magana ta shiga kunni ba ka yi suka ba saura ka ce sun samu wato auduga na tuttoshe kunni dalili kada mai kada magana ta shiga shi an gane ko faratan na kuma sake sama da tsoro shi ne fara tsoron kada maganar shi ta je ga kunne na bisa abin da su suka gaya Mhm.
قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي shikenan sai na tafi masallacin kuwa da wannan shiri da na yi sun tada manzo Allah kuma ya tsaya yana sallah ni kuma wurin shi na zo amma ga abin da aka gaya min. kuma na gamsu har na ɗau mataki kuma na je kunni cike da auduga kowa shi yana karatu Mhm.
فقمت قريبا منه matsala je kusa da shi a to kaga ya rusa abin da aka ce da shi نعم tunda ka sa auduga a kunne to me na kana za ku yi da shi ko eh to ai dan shi na zo ai a to me ka sa a ban a to an gaya mini kuma na ɗauki shawara shawara ka rusa tunda ka je kusa da shi نعم فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قولي ina Allah bai ga dama ba Allah ta'ala sai da ya jiyar da ni wani ɓangaren magana shi yana karatun sautinsa na keta audugar ya je kullum kaga shi muke kira ƙoshoro نعم bilhu kabari ba mutum نعم in ji hausawa dodorido نعم dodon maza ba na banza ba نعم duk da toshe kunne sai ga shi kuma magana shi na penetrating zuwa ga kunne Mhm.
فسمعت كلاما حسنا نعم malam sai na ji wata magana mai kyau wace magana ce alkur'an ai qur'ani ne ya fara shiga kunne shi eh فقلت في نفسي
sai na gaya ma zuciyata wake magana أكرهت tufail sai na faɗa a zuciyata وتكلأ المياه wa fakla umma yawo wannan wani irin wata- wani irin magana laraba ke kamar ka suka amma ko kai tona ya zan zama dolo haka shine wa fakla umma yawo ya za a yi mutane sun magana karin sauran mutumin nan kuma abin da ne sabanin abin da suka faɗa ne kuma in bi su kai Allah wadan wannan shawara shine ma'anar magana a
والله إني لرجل لبيب شاعر ni mutum ne ba mai hankali kuma mawaki
ما يخفى علي الحسن من القبيح
ممنوع جميل in har abin da ya faɗa na je shiga kunne na mugun abu ne bai wanda Allah min ta fahimta zan gane cewa ba kan daidai ne amma yanzu ku zo ku hana ni kenan kaga yana rusa abin da suka gaya mu to wai sai ki gaya maka shi to wai zai hana dan bude da dan ji me ya faɗa to kaga an zo ƙarshen magana me zai hana ni in ji wani bangare na abin da mutumin nan ke faɗi in har abin da yake faɗi mai kyau ne wallahi zan karɓa in kuma mara kyau ne sai an bar mishi abin shi
فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته فتبعت ai sai na dirshan na zauna dirshan na ci gaba da sauran shi har sai da ya ƙara karatu sai kuma ina ji da ya ƙare kuma sai na bi shi gidan shi me kuke fahimta ina plan ɗin ƙwarai ina magana yana raba kaza da kaza ina shawaran karka yi magana amma dai ai ya aiki da magana don bai mishi magana don ba mu gani zuwa yanzu ya yi magana ba to menene ya tasiri saurari shi yasa kaga kunne ni'ima ne na ubangiji kar ka ji haram da kunninka ya Allah wanda muka ji Allah ka yafe kar ka sa mu sake komawa gare shi saboda inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kaji ba da ji da gani da zuciya sai an tambaye ku a cikin sura 6 da aya 78 Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a fidalakum as-sam'a wa lafzul ajna Allah shi ya fitar da ku ko ya fito da ku daga cikkunan iyayenku mata ba abin da kuka sani sai sa muku ji da gani da tunani amma kaɗan kuke godewa kenan kaga ashe ji ne ya kai shi ga ɗaukan wannan mataki bai ma farka ba ta ya ce sai na bi shi gidan shi فإذا دخل بيتكم دخلت عليه yana shiga gidan shi shiwa yawa da haltu ni ma sai na bi shi ciki waye bi shi tufail ibn amru ad-dawsi to kila ka ce ah yayi sallama ne Allah bai ce karku shiga cikin sallama la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahli to kila ka ce yayi sallama sai muka ce to ya musulunta ne to ko kuwa kai ne aka ce wani zai musulunta kai kafiri kuma kai sallama a gaba kai ne saboda ai ba gabar ka gaya mishi haka ba kamar ya gane musulunci da kuma saboda ka dai mu dai abin da muka gani a littafi ya ce sai na shiga gidan shi sai na ce ya muhammad abin da shi ƙara tabbatar maka da ai ba musulmi ba ne Allah ya hana a kira annabi da sunan shi fa la yace la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kar ku mai da kiran sunan manzon Allah kamar kiran sa annabi kace ya Muhammad sai daga ce ya rasulullah ya nabi Allah Allah ma da kanshi ba ya ce da shi ya Muhammad duk Qur'ani ba inda Allah ce ya Muhammad ko akwai wuri biyu ina ne wuri hudu da Allah ce ya Muhammad to a ni ba ba magana so nake ba ina magana gaba da gaba Allah ya kira shi ina ne Qur'ani baka da shi wuri wuri da kake magana wannan Allah ya faɗa a cikin sura ta uku da sura ta talatin da uku da sura ta arba'in da bakwai da kuma sura ta arba'in da takwas nan ai Allah yana ba da labakiran shi ke وما محمد إلا رسول سورة تفرقوا كده محمد مغدوني فأنا لا باري يكي با, با كرا يكي كنا مكا مغانا كرا غباري ولي نبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم محمد بابا إدري سوى كاغون لا باري يكي بابا لي نبي كان سورة 33 ولي نأوكو سورة 47 من آياتك a'a kun tsallake ka kuna magana kuna kuna magana sura ta ba allazina kafaru wa saddu an والذين آمنوا وعملوا وآمنوا بما نزل على محمد سورة القتال شي ما الله باري sai wuri na uku Muhammadu Rasulullah sune wuri guda hudu ba addressing din sa yake ba gaba da gaba labari ake bayarwa amma ya ce ya Nuh ka gaba da gaba ya Musa gaba da gaba ne kun gane sabon kuwa yawwa to shi yasa ba a kiran sunan annabi gaba da daga nan zaka gane shirin yan bid'a ya Muhammadu ka kula da wannan jahilci ne ba a kiran annabi haka Allah ya hada shi na gani yabo yake amma jahilci yake la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum to shi wannan طفيل السيسي يا محمد يا محمد اها اقرا
إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا متاننك كدوبا متاننك سوي قريش sun ce da ni kaza da kaza game da kai ga abin da suka faɗa game da kai sun min famfo har ma na hawa famfon na ɗan fara aiki don kaji kaji amma kuma ga abin da ya faru kaji kuma sai ce na rasa maka da Allah ba su gushe ba suna tsoratar da ni game da kai sun ce in kiyaye ka har sai da ta kai jallin da na sa auduga a kunne na don kada na saurare ka amma at last ga abin da ya kasance amma Allah bai gada ba sai da ya ji yadda ni abinda na sa audugan da kan ƙarshe na ji ka kuma sai na ji wata magana zance mai kyau daga wurinka to ni dai kawai gaya min saƙon da ka taho da shi canzu wurin tambaye su ƙurashen a wani hali aka basu to kuma ya kyauta musu bai ya ba su labari ba a in ka gane gaskiya sai ka jira wani in ka mutu kuma fa kafin lokacin fa to da ka tsofili ya amfani da hankali shi yanzu kai ne ana kasuwanci sai aka ce kasuwancin da kake yi duka duka ribar da za ka samu dubu ɗari ne ga wani kasuwancin na miliyan ɗaya a lokaci guda kuma kana da abokanan takara ciki zai kace wani suna gaya musu ba ku gane ba ne nan da za ka ɓace ɓit ka tafi wurin amma san lokaci wannan shi ne misali gwari-gwari saboda haka sai ya ce gaya min abin da ka taho da shi to kaji fa sai ce manzan Allah kaga abin ya canza bai ce fa'ar da alai muhammadu ba sai manzon Allah ya bijiro min da abin da ya taho da shi na sakon musulunci kuma ya karanta min ƙur'ani kuma na yi shuru na ji domin shi ƙur'ani shi ne malamin suke kira harshen shari'a lisanin shar ba wani abin da za ka kira mutane da shi zuwa ga Allah sama da abin da mahalicin mutane ya saukar. Bakwa, Ƙur'ani. Shi yasa ashe, ashe laƙantar Ƙur'ani da iya shi wajibi ne akan duk musulmi. Hasara ce babba a ce ka zo duniya ka barta ba ka iya karatun Ƙur'ani. Babbar taɓewa cewa. Don daga ba za ka fahimta ashe duk abin da kake gani ka samu na ilimi ashe duk ɓata lokaci. ga tikitin ka na zuwa lafiya ba ka iya karanta shi ba la kuma daga cikin haƙƙin ƙur'ani guda goma sha shida nan ka kira mutane zuwa ga ƙur'ani bashi na ƙurani a kan haƙoƙi sha shida kuma ka yi shurun ana karanta shi hake nan kuma ka dinga lura da me yake cewa ne hake nawa kuma kar ka ƙasƙantar da shi kar ka sa yawo ka juya shi la kar ka kwanta ƙafa kana kallon ƙur'ani la kar ka sa ringin tone a waya ya zama karatun ƙur'ani la haramun ne saboda dalilai guda biyar kuma dole sai ka je ka koyo shi sannan ka haƙoƙi guda goma sha shi daga ciki kaga sai ce to ga ƙur'ani ya kuma sa kunne ya ji
ووالله ما سمعت قولا قط احسن منه na rantse da Allah da ya karanta ƙur'ani ni a rayuwata ban taɓa jin magana mafi kyau ba ƙaf ba haushe kan ce ƙaf a'a faƙat ba ce faƙat ai za ta waye ai ba haushe daga ƙaf ne ke ce faƙat sai ƙara fa wato emphasis ne kan kaga maganar an ke faƙat magana ta ƙare shine ƙaf mana ne ƙaɓɓa ban taɓa jin magana mai kyau irin ƙwa'ai araftun ولا امرا اعجل منه kuma ban taɓa jin al'amari mafi daidaituwa irin abin da na ji daga bakin muhammadu rasulullah فاسلمت وشهدت شهاده shi kenan sai na musulunta idan mutum zai musulunta me za ka ce ya faɗa shi ka ce da shi ya ce la ilaha illa ko ya ce ashar Allah la ilaha wanne ne ya dace duk ɗaya ne ita kalmar ashadu kawai abin da kake ina tabbatarwa amma ko bai faɗa wacin da ya furta a yayi ko kuwa yayi to saboda ka ce sai na shaida ba abun bautawa da cancanta in ba Allah ba fa shine shahadatul haqq shaida ta gaske sai na ce ya nabila ina ya muhammad din? ya rab sai na ce ya annabin Allah saboda kaga wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa gaskiya ta halin ta kenan sai na ce ya annabin Allah اني امرؤ مطاع في قوم sai fara bayanin kanshi ni fa da ka ganin na yamin don Allah mutum ne a cikin al'ummata ba na gitta kara a ƙetare mutum ne da ina da ina da followership da yawa to kaga wannan bayanin na Qufailu sai zama Allah ya ƙara faɗaɗa da'awar annabi tun daga wurin da za a sake tura wani sabon kaga zai zama masu jake sai zama manzan manzan wa manzan manzan Allah zuwa ga wata kabila kabilar Daus a ina suke Yaman Yaman ina take kudancin Saudiya tana kudu kuma su ne ma asalin Larabawa kai dan nan aka samu kabilar Himyar Banu Qahtan da suka halal muna kiransu da prototype Arab prototype عرفتم جميل sai ce me واني راجع اليهم فداعيهم للاسلام kaji fa ya manzo Allah ni a garin mu ana dina tunda na musulunta ka bani izini zan koma je in kira su zuwa musulunci imagine wani malami da ya karanta wannan ya ce ikon Allah ya ku musulmin duniya ga tufailu ran da ya musulunta ya fahimci akwai bashi ne ya kira zuwa ga Allah shi ba musulunta yi kai kuwa kaka da kakanni naka musulmi baka san ma adadin su ba amma ka taɓa kiran zuwa ga musulunci saƙo ne ya yaɗa uku za ka iya ambaton kakanninka in ka san su ɗari din musulmi gaba da baya masha Allah amma ka taɓa kira zuwa ga islam ai ba sai ka ja aya ba ba sai ka ja hadisi ba a kasuwanci kai kira zuwa ga musulunci Hmm? wani ya gaya min kwanaki a wani gari ya ce mana akwai wanda ya kira wata mace kirista da ita da iyalanta duk suka musulunta ba kuma aya ya ja mata shi to bani labari ya ce lokacin bikinsu na Christmas da ya karato kafin bikin ya zo sai ta ɗauki kuɗi ta ba shi wannan musulmin ta ce da Allah ka adana ne kada lokacin bikin ya zo in rasa mai zan yi kasance da shi kuma sai ka bai aje mata to ni sai ne tsokaci na ce ah ya san me zai da kuɗin kuma ya ka bai aje mata kuma ka fahimci tsokaci na ba ita ma an wuce wurin sai ba ma aje mata kaɗai ba mm, kun san me yi sai ya ɗauki kuɗin ya sa a kasuwa kafin bikin ya zo kuma Allah ya kaddara aka samu jari mai gwaɓi lokacin na yi ya ɗauka da kuɗin da ribar ya ce ga kuɗin kirshi wannan fa ai ka san ba ma wasa da kai ita ba wasa ba ne kuɗin ki da ka rasa miki a kasuwa ga shi na ke to tambayar an yayi laifi ko nake tambaya to ya gaya maka dawa ne ana son kai wata waske haka ce yanzu dawa shi ya gaya maka da sunan da awa shi dai ta ba shi ajiyar kuɗi ya aje ya jalota kuɗin kuma ya zo da riba ne ya ɗauka ya ba ta misali of course abinda za ka ɗauka a zuciyarsa to ita wannan ne malam ya burge ta wannan ne ya ɗaɗa ta ta da ƙasa sai ta kai wa ta ce shi haka musulmi su ne wannan ya ce da ne dalilin da ita da mijin da kuma duk suka musulunta to kaga nan in ma ya laifi laifin an share ko kuwa to kaga na'am madalla wani wakila haka ne yanzu kai ɗan kasuwa ne wani ya zo ya yi ciniki a wurinka ba musulmi ba sai manta jaka cike da nairori da yawa kafiri ne ya yi tsayayya ya tafi sai bar jakan shi kana buɗe sai ka kace kawai ai ban taɓa ganin wannan kuɗin ba ya ya kamata kai imani shine ka nemi inda yake musamman in abokin cinikinka ne ai kila ya bar maka waya sai ka kira shi gashi gashi gashi kun ga misalin da awon ke to amma waye zai yi wannan yau yaron dan acaba da aka ce ai kun san labari da aka ce ina acaba ne kuwa daidai ta so ne kuɗi mai yawa ai tsanta a garin nan kuma ya mayar ko da shi ba da waye ba amma ai hali na kirki yanzu hajjin nan da ya wuce mace ce fa yar zamfara ta tsinci dala dubu tamanin a makka wannan hajjin da ya wuce dala dubu tamanin kuma ta mayar ai kun san labarin idan ka ce times nawa ne a naira kuɗi ne malam ba ba ɗan kaɗan ba kuma a wannan lokaci na talauci kuma ta mayar malamin Allah ba su karewa Allah ka samu nan cikin su bari ba ku wani labari 2014 wata na dawo daga tafiya daga Ogoja can cikin Cross River to ina da program a wani gari a ya sunan garin Kagara Kagara Niger ka sanar akan hanya kawar kwando gari za ka tafi lagos zai sauka airport daga abuja sai na zo zuba sai na yi shatan mota na yi chatar ta kai ni mina saboda masu tarbata daga can kadar za su zo nan birnin mina wani garage washi abdulsalam garage ya muri ne daga nisan shi mota kuma ya cika ta baya baya da wata yesu aka daina shiga motar yanzu na fara jeho mai tambaya game da bible a shehu ma'ahu ne ba post bai sani da dai kyale shi muka shiga zancen siyasa yana sauke ne a garejin abdulsalam garage lokacin na da ipad wani yaro kani na na ce somin daga gonju a china ya kuma tarma ipad din sabuwa na sauka daga mota na ba shi kudin shi sai na bar iPad ɗin a cikin motar shi sai tafi da na soke kayan ci a ina na'urar nan ne naturally za ka damu to sai su mutanen da ke wurin suka fahimci fuskata suka ce malam mai faru ban san sau wasan da ce wala ai kunji kunji kunji kana da lambar shi da ce ba ka riƙe lambar motar na ce wala ba ni da wannan ni dai na bar ipad ɗina kuma kuma ka san irin wannan ba na'urar za ta dame ka ba ajiyar da kake da misali in ɗalibi ne ya yi research ɗin shi yana bukatar duk abin da ya rubuta ya ɓace ke kan bai sa to ya fi jiya ko ya ce in ka rasa ta abin da kake da shi daga misali a cikin notes ɗinka ko kayi rubutu akwai da suke aje rumbun karatu da yawa a taƙaice dai sai suka ce malam muna jin da wahala ya koma abuja motar shi ba kowa dole zai je nemo fasinja bari mu kira tashar da muke tsammani zai je ka duba maimakon da suka yi suna ƙoƙarin kira wala sai ga mutum ya dawo sai ga shi malam cikin garejin yana oga you don't forget your sister ya bani mamance da shi in ga wannan na baka domin yin saƙon ne shi dai ba da awaye ba amma da awa ce wata iri yin sani to me za ka ce ya yi to abin kirki ya kamata a yaba mai a kwarar da gaske ce to na gode wannan abin na kasa manci abin yau kun ga 2014 yau shekara na kusan tara kenan da na isa ainihin kagara su nake gaya muku yadda na gaya muku ne wanda nake ba shi labari alaramma ne ce ta inyamur ya ce inyamur arne ma ce arne to yana maki ya ce to aini kuwa ɗaurin aure malam na je a masallacin ahalus sunna waya ta sabuwa sai aka sace na kira wayan aka ɗauka aka ce a rama ne? ya ce mana ya matar da siyasa? ya ce ne ne da Allah waya ta ce a rama wallah ka yi haƙuri ni ma Allah ya bani wallahi yadda ka yi ya ce mana nai nai ce aka maka Allah wallah ka yi haƙuri da ba ina nemo ya musamman ko musulmi musulmi kuma yi taron ahalin sunna ko da yanzu ai ba kowa ya ba ai shi daban ba za ka laifin tambawa ya ce don Allah ka aje min wayan a wani wuri ka yi min kwatance ba ma sai na gan ka ba don karka ji kunya zan aje dubu goma ba sai na gan ka ba ya ce malam kai haƙuri ba zan ba ka kuma musulma to idan aka samu irin wannan ai ba mun ce duk musulmi yake wannan la ake da gaji ka san ba za ka yi haka ba kai saboda Allah ya azurta ka da hasken imani shi kuma ƙazantar neman abin duniya ce ta dame shi me yasa na shigo da wannan a wannan gabar eh akwai abin da suka zumuntan karatu karatu kan jawo ya buɗe wasu bayanai da suke da alaƙa da abin da kake magana amma ba zai yi nisa sosai ba ku gaya min gabar da yasa na shigo da magana madalla ya tashi zai je ya yi da'awa a ƙasarsu wata ƙasa ce banu daus yaman a ranar kai musulunta shi ne malami ke cewa yanzu to mu so nawa ne muke musulunta muke mutum ya zo cikinmu ya zauna har ya zama waye da mu ya kira shi ƙabilu da yawa ba namu ba nawa suka zauna cikinmu waye da mu ya koya musu to muna da wannan mushkilar don haka ɗalibai ko karatu kuke a jami'a kuna da abokanan zama ku tallata musu musulunci ka ce wani ka musulunci wani ai ba faɗa ba ne in ko ba kwa yanzu suna yi suna yi da kun hau mota za ku tafi kudu sai su miƙe su fara muku ibrahim suna raba muku takardu a jami'o'i suna yi a wurare da yawa a asibitoci har gidan kurkuku ko gasar nan kurmawa sai ga kafirai sun zo yi yi wa 'yan gidan kurkuku a a garin a asibitin murtala a sa in ba yanzu abin ya sauki ba za ka gansa sun zo ko sun zo evangelical activities wataƙila wani ma yana shirin Allah zai karɓi ran shi amma kuna talata masa kafirci da arnunci ko su je inda ake da yara a 'yan musulmi su ɗauki yaran su kai su sabon gari an yi a gabanmu ne wata ran asibitin da sarawa to muna da rauni kwarai da gaske ka ɗauka kira zuwa ga Allah ai na malami ba ka neman lahira kai da sana'arka da karantarwarka da duk abin a siyasarka za ka iya komai ka kira zuwa ga ul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani a cikin surat Yunus Allah ce ga ya musu hanya ta kenan ina kira zuwa ga Allah bisa basira ni da duk wanda ya bi ne to baka cikin su ne Allah ka samu da shi saboda at-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi yayi kira zuwa ga musulunci yace me madalla to kaga ya roki annabi sallallahu alaihi ya nada shi a matsayin ambasadan kira zuwa ga me amma sai ce ka samu wata alama ka bani aya da za ta taimake ni wajen iyar da sabon Allah zuwa gare su wace aya kake so ya tufail ci gaba kaji fa sai annabi ce ya Allah ba wannan bawan naka wata aya ka sa mai wata aya da za ta taimake shi wajen iyar da wannan saƙon ita shi ke nan na yi bankwana da annabi sai na kama hanya zuwa ƙasarmu. Ya Rab, ya Rab, ya ce, Na bar Makka, domin a lokacin ana Makka tuba. Har na kama hanyar saniya, in ka ce saniya a Makka, ko? Wala albadru alayna min saniyati, saniya shi ne kamar ka ce kwana ko ka ce wani dandali wuri dai da aka san shi shahar to har na kama hanya na je daidai saniya wanda in na ɗaga sai ta nuna mini ga garuruwan makka kamar amska na gari to kawai sai na ga haske dal a fuskata wannan ita ce alamar da Allah ya bani albarkacin addu'ar annabi haske da ka san fitila kamar ka ce mota kana tafiya ba ta da fitila can sai fitilar ta dawo kaga duhun da ke gabanka zai kurai za ka ga haske na'am fakultu sai na ce
إني أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت وقعت في وجه الفراق ديني فكجا أبن da ya ga wannan alama sai ce ubangiji wannan hakan Allah ka canza ba a fuskata ba dan kada in je ta ce to wata kuturta ce ta same ka saboda kamar addini ka duba fa kuma ya faru eh labib ne malam very intelligent ka gane ubangiji wannan haske dau a fuska in na ji sace fara ce kuma ana kiran kuturta fara ta ce to ku kuturta ce daga nan sai su aibata ne ai ka bar addinin iyaye gashi nan an jefe ka da kuturta amma ni na san baiwa ce ubangiji canza mini wannan aya din malamai suka ce ya je ya gaya ma annabi ne annabi ya roƙa mai Allah ya haka ba wai shi ne kai tsaye mutu an gane ko malam sai da ya roƙi Allah sai hasken sai ya taso daga fuska sai ya koma jelar bulalar shi yana da sana da yake dogara da ita ai na gaya muku wannan a zaman da muka yi an gane ko na'am yadda ka san alkindil menene kindil fitila kamar ka haska tautula irin mai cin batar sha biyu na masu gadi an gane saboda ya daga sandara ka sai dinga ke dau hasken ya tashi daga fuskar shi ya koma jikin bulale shi wallahu ala kulli shay'in qadir na'am وأنا أنتبه إليه من الطريق حتى جئته haka na gangaro na mazayo na sauko daga wannan tudu har na kai gare su
وأصبحت فيه
na kasance cikin jama'ata فلما نزلت أتاني أبي ina komawa gida babana sai ya samu labari na dawo sai zo gare ni kun gane نعم sai zo wurina
وكان شيخا كبيرا gaskiya riga ya girma shine shekh ya shekaru sun hauce da yawa فقلت إليك عني يا أبت
kace da shi baba ka shi ka bani ku ka shi kar ka zo kusa da ni saboda yana fahimtar kamar tun da uban shi kafiri ne to ba alaka tsakanin su kaga lokacin bai fahimci karantar musulunci ba arabtum shine ilayka anni get out of my sight bana so na ganka Mhm.
فلست منه ni ba ni ba kai me zafi haka قال لم يا بني dana dan me za ka yi mana haka in ji uban
فقلت قد أسلمت وتابعت دين محمد ai na musulunta ne na bi addinin muhammad kamar wa ya gaya maka addinin ya ce ai mu iyaye haka eh to ai yanzu yake karanta da ne musulunci
قال يا بني فديني دينك الله dana ai addini na naka addini me kuke fahimta Kalas ya bi. To amma me yasa bai fusata ba ga abin da kai min kuma in bi ka? Wannan addini haka yake mai iyaye sai ce dini dinuka. Amma kila ya kamata ya ce dinuka dinuka. Dan abin da za a fahimta dini dinuka. Yana kan kafirci ke. Haka za ka fahimta literally. Da ya ce ai addinin nan naka shine nawa. amma cewa addini na shi ne naka abinda za a fahimta dai shi ne yana nufin cewa ka dawo kan addini amma ƙarshen maganar zai ƙara fayyace mana ko
قال فقلت اذهب فاغتسل وطهر ثيابك sai ya ce baba to je ka yi wanka kenan mai maka banci maganar ya musulunta kun gane ka je ka yi wanka na ce da shi ka je ka yi wanka وطهر ثيابك ka tsabtace tufarka ثم تعالى حتى أعلمك ما علمت sannan baba ka zo in koya maka abin da ni na koya game da wannan addini
قال فذهب فاغتسل ya je ya wanka وطهر ثيابه ya tsabtace tufarsa ثم جاء sannan ya zo فعرضت عليه الإسلام فأسلم sai na bijiro masa da musulunci fa aslam sai ya musulunci wane ne ya din ya suna baban nan shi amru sunan shi tsofailu bin amru so sunan baban shi amru dausi sai musulunci nan ثم أتتني صاحبة shi kenan sai matata ita ma ta zo ita ce sahibin ko akwai inda ƙwar'ani ya kira matar aure sahiba ina ne wa sahibati sannan kuma Allah ya ce ne anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ta kaka Allah zai a ce yana da da ban ba shi da sahiba da kuma wa sahibu bil jam' to ce sai matar shi ta je wurin shi فقلت لها إليك عني na ce ke kaushe ki bani gobe abin da ya gaya ma uban shi ya gaya mata ita ma ta wata jago me ya faru haka ashe ki bani gobe ba ni ba ki a'a za ta ji kamar abin da sara daga sama ko Mhm.
فلست منك ولست منك ai ni ba ni ba ki qalat قالت
sai ta ce لما بأبي أنت وأمي na haɗa ka da girman uwa da uba me ya faru laifin ne ne maka hmm? tana maki kenan قلت فرق الإسلام بيني وبينك sai ce ai musulunci ya raba tsakanina da ke abin da ya faɗa haka ne abin da ya faɗa haka ne mata shi ce ta zo ya kore ta ta ce me sai ce ai musulunci ya shiga tsakana da ke shi nake tambayar ko abin da ya faɗa ɗin haka ne ko ba ne aya tunkihu ko tunkihu wala amatun mu'minatun khairum walau ajabat wala tunkihu kaga biyu ne ai tan kihu tun kihu ko bakara kenan aya 221 kada ainihin ku auri mushrika kada ku aura mushrikai tankihu tunkihu to bisa wannan dalili sai ai musulunci ya shiga tsakanin da to ai ta bata fahimta ba to menene ya faru in dai muna da sauran lokaci أسلمت وتابعت دين محمد abin da ya gaya wa mahaifinsa ko ai na musulunci ne na bi addinin annabi muhammad قالت فديني دين ta ce a addini na addininka irin salon maganar yawwa kuma kai tsaye ya fahimci ta mata musulunci ke to malamai suka ce albarkar da Allah ya sanya wa musuluntan tufailu yana da yawa haka in mutum ya zo wannan masallaci ne albarka cikin shekara ashirin da hudu ko da uku yau tun daga buɗe shi waɗanda suka musulunta ba mu san adadinsu wasu mukan ce je ka yi musulunci ka karantar a yankinka kuma an samu da yawa daga tsaya wasu daga an naja delta na zai gun zama na ne na san adadin waɗanda hamsin ko watan da ya wuce akwai ɗayan su sai da ya zauna mutumin akwai ban mu wasu za mu zo mu kai su misali islamic foundation of su karɓi musu wasu sai da aka gina musu gida a can nawa in kun san port harcourt akwai islamic center da yawa daga ciki wanda su fara karatun qur'ani har da ƙoƙarin haddace qur'ani an gane ko Allah ka karɓi ayyukan mu karatar da mu na'am
قال قلت فاذهبي فاغتسلي to sai ce masa ki je ki yi wanka ففعلت ثم جاءت ta yi abin da ya ce ta yi thumma ja'at sannan ta taho فعرضت عليها الإسلام sai na gaya mata musulunci فأسلمت nan take ita ma ta musulunta ثم دعوت زوجا to kaga ya fara da ina shine wa anzir ashiratakal baban shi matar shi to daga nan sai ce sai na kira dausu إلى الإسلام zuwa musulunci suwaye dausu kabilar shi gaba ɗaya sai kira su zuwa ga musulunci فأبطأوا عليها suka ɗan yi shauni nauyi jinkiri ba su zo wata kurci ne abda'u suka ɗan yi jinkiri kafin su gamsu da kiran da na yi su musulunta
فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم to wannan jinkiri na ƙin musuluntar da suka yi sai na ga to bari in koma in samu zama ka fa duba fa ya fa tafi yaman kalli tazarar ba mota ba jirgi ba waya jaki za a hau ko raƙumi ba kuma ya koma maka saboda ya manci hajar kasuwanci ba ne ne jinkirin da jama'arsa ta yi bata musulunta ba ya zama dalilin bare sake komawa kuma ji abu da kyau yace sai na koma zuwa annabi in kai mai kuka suna fa jinkirin musulunta manzo Allah ne za ka yi Mhm.
إنه قد قد غلبت إن- إنه قد غلبني على زوجي الدين فاتقوا شوف.
الله عليه sai dai ce ya rasulullah jama'ar mu kabilar dausu daga cikin mummunan illar su mazinata ne zinata kayan wuta ka roƙa musu Allah
فقال اللهم اهد دوسا to annabi sai ce Allahumma hdi dausan addu'an da yake. ya Allah ka shiryar da kabilar dausu ثم قال sannan ya ce da shi ارجع الى قومك فادعوهم الى الله هما.
واستقبل koma ka kira su amma ka tarzuka musu ka duba fa kenan kira za ka yi zuwa ga Allah kar ka tsananta kai kai kafiri ne a uzuri kai ke da musulunci kuskure ne ka zo ka fa mutane a gari ka ce yanzu mutane na ai yan bida a kai kafirai la wannan ba manhaji ba ne ya za ka kore shi daga da'irar musulunci la Allah abin da yake yi ya gamu da ruɗu ne ba ka wayar da karshe wani malami na ya koya min wata hikima ta da'awa yake cewa idan ka zo ka samu ɗaki mai cin mutum arba'in da full capacity shi ɗakin baya cin mutum sama da mutum arba'in in ka ƙara mutum arba'in da ɗaya to za a tabba ya ce to muhammad da ka zo kai ka taho da wasu mutane arba'in kana son su shiga ɗaki ga arba'in kuma a ciki ya za ka yi sai ma da ya ce a dole sai ka ce su ga waɗannan su fita tuku oh duk ku shiga to za a yi karafkar ina gun shiga ne to wannan fitowa da shi shi suke kira decongestion laraba suna kira su a tahliya sun ma tahliya tahliya decongest ka fitar da su me yasa ake cewa gidajen kurkuku ya cika a rage yan rashin na decongestion ba to ko mutum ne yana da kwakwalwa ta cika da rubu da yawa kai ka zo da karantar sunna kana son ka cusa mai dare daya baka da hikima ba hikima ba ka samu lokaci a hankali a hankali kuma ce to sai ce ka yi a hankali ka tausasa musu kun tuna mutumin nan da ya zo ya yi fitsari a masallacin annabi sabai suka yi can a kan shi na wuce a ku kyale shi ku kyale shi sai da ya ƙara fitsarin ya ce ku zuba fitsarin ruwa ya ce ba Allah wannan ɗakin Allah ne bai kamata ka yi ɗakin Allah sai ce "Ah, ni ban taɓa ganin mai karantarwa cikin tausasawa irin muhammad ba sai ce allah ka rahamshe ni ni da shi kar ka rahamshe da kowa tare da shi sai ce a ta kuma ka yi ɓanna ya za ka takura abu wanda yake mai lokaci اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا sai ce haba mai faɗi ka ta kuɗi ta to ai ban gama lanta ta sama da wani ma karahani da sauran su musa arabtun ko dai wannan kissa ko wata kissa akwai dai wannan bayani to da ka yafi sai ce ka koma zuwa gare su sannan saraka sai na koma zuwa gare su ولم ازل بارض دوس ادعوهم الى الله wallahi ban gushe ba a ƙasar dausu ina kiransu zuwa ga Allah ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بخيبر can sai na zo gun annabi sallallahu na taho da su na tadda manzon Allah yana haibar ina ne haibar ina ne haibar wanda ya san haibar ya gani ina ne haibar madalla gari ne da aka kori yahuda madina saboda yaudararsu da muguntansu da sharrinsu da karya alkawarinsu aka kore su daga cikin wajen suka tafi ainihin haibar kuma haibar gari ne mai dabilai har lokacin da aka je aka yakin haibar shekara ta bakwai sauran shekara uku manzo Allah ya bar duniya da su sadaka ce sun zirfi da shi a haibar kuma a wannan shekarar ne abu hurairar ta yi musulun shi tufayl shi ne dalili عرفتم؟
حدثت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من بيت malam sai na zo ma annabi madina da mutum ainihin gida gida gida gida na mutum saba'in ko tamanin duk sun musulmi ka lura gida sun ce ba wai ɗaiɗaikun mutane ba kuma za ka iya hararo gida mutum nawa ne ce yanzu a unguwar mana gidan ka ce gidaje nawa muke da su kowane gida akwai mutane da yawa to irin wannan gidajen na zo mishi da gida saba'in na kabilar dausawa duk sun musulmi kata sai a da'awar shi kiran da yi to tambayar kai so nawa ne kai da'awa a kasuwanci a tukin a jirgin zaman ka to a masallaci ka taɓa da'awa ai ba sai ka zama lemun ba in ka ka zanta a masallaci da kawo ai da kawo ka ga dan wanka na bukatar tsawon da ku kusa in dai ba ta kura ka ku buɗa masa in ka babban ƙara ƙafa ai da awa kai tela ne ka yi ɗinki yadi ya rage ka rada mishi kana sai da fiye wata leda ta ɓule ka cire waɗanda suka ɓule ɗin karka sai da su ko ku gane ba kana sayar da nama ya yi kwanti inda shekarar da sai kuma zuba ka watsa masa wani abu don ya dinga sheki musamman tsiri idan ya ji kuli ya haɗu kwanan shi bakwai kwanti sai ka watsa mai man gyaɗa da kuli kuli ya dinga tashi shi ko mai kwaɗin ya fara tsara yawa za ya ci ciki ya ta bindiga ka cuce shi kawai abin da nake cewa misalin kamar Allah ya samu tsaro ثم لحقنا برسول الله sauraka daga nan sai muka je muka tada annabi sallallahu alaihi wasallama bi khaybara a khaybar وأتم لنا مع المسلمين Allahu akbar muka yi yaki kuma annabi ya raba ganimar yaki da mu tare da musulmi kaga shigowa suka yi newly amma aka raba ganimar yakin su in kuna karanta labarin yakin hunayn annabi na nawa ya- nawa ya ba kafir Allah har mutane ba zai suka ce ya rasulullah ka ba su baka ba mu ba yace su su tafi da duniya ko ku tafi da manzon Allah la ilaha illallah a yakin hunayn musamman lokaci ku ji kissar yakin hunayn lokacin da musulmi suna gani suna da yawa a yanzu muna da yawa ba mai iya gamawa da mu sai Allah ya yi musu gwale-gwale wa yau mahunain is a'jabatkum kasratukum an gane ko to da haka sai aka raba da mu ganimar yaki
وفي هذه القصة خيار النبي صلى الله عليه ina ganin lokaci ya ku ko da tsara eh eh mu karisa to masha Allah mhm.
وفي هذه القصة خيار النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الدعاة درسا في الصبر على متاعب طريق الدعوة ya salam malam yace a cikin wannan kissa kissar musuluntarwa madalla annabi yana karantar da duk masu da'awa su ne addu'a darasi wajen yin haƙuri نعم
ba dole bane dan kai kira zuwa ga Allah a ce an yarda nan ba ruwanka bane abin da yake wajibin ka shine ka yarda sabon da salo mai kyau shirya ba hannun ka take ba, ko kusa lasta alaihim bi musaytir kaga wannan kenan kuma dole kai hakuri shi Abu Dharr da ya musulunta kuma yana musulunta ya fara dawa aka kuma da ke shi ya sake tashi aka sake dukan shi ya sake tashi shi kuma ta fi kissa abu zarri da haka wannan kissa na koya mana haƙuri yana karanta da masu dawa haƙuri alamata ibi tariƙin da'awa haƙuri bisa wahalhalu da ke cikin ita wannan hanya din
والرفق بال- بالمدعوين kuma yana koya mana tausasawa dangane wanda kake kiransu والدعاء لهم بالهدى da kuma ka roƙa musu Allah ya shirya da su kaga ai shi shi tufai ya zo yana complain ne cewa mutanen sa alfasha ta yaɗu tsakanin su kada sai musu adalci Allah ya halakar da su lazaro sai musu arrik tausasawa da kuma addu'a akan Allah da kuma karfe musu bakar addu'a ku gaya min wani gari ne a musulun sallam ya tafi mutanen garin suka jefe shi da dutse mala'ikan duwatsu ya ce gani ka ba da umarni in kana son a halaka su aina ne ta'if ya ce allah ka shirya su saboda ba su sani ba to yake cewa wannan darasi ne babba da wannan abu ke karantar da mu za mu tashi da yadda allah gaba ta gaba al-muqafa'a wal hisaru lil-hisabi shine abin da za mu karanta kafar maka ba su daina ba duk da wannan sun zake ɗaukar wani mataki shi ne abin da zamu ji nan gaba shi ne almuqata shi ne abin da ake cewa yau boycott shi ne muqata da kuma economic blockade ma'ana ku daina sayan kayan su duk abinci kar ku sake ba ba shi muhammad din ba duk wanda ke da dangantaka da shi ko da ba musulmi ba zunubin shi ai dangi shi ku ƙaurace wannan shi ne abin da zamu ji nan gaba don ka san bayo aka fara ya Allah muna roƙonka cikin rahmanka da baiwanka da iyawanka ka haɓaka mana imaninmu ka tsarkake zukatanmu ya mana kyautar ikhlasi ka kiyashe mu taɓewa da bacewa da hasarar imani waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah da imani Allah ka ji kansu ka nawar makwancinsu marasa lafiyar mu Allah ka ba mu lafiya gaba ɗaya a hadisi dukkanin ku marasa lafiyar inji Allah sannan na ba shi lafiya dukkanin kuma talauta dukkanin kuma tattu ne kan mai shi saboda haka ba ka rauna ba zafi in ka roƙa ma wani kaza ka roƙa ma kanka wani tabbas kake da shi wani ya ce kafin mutum ya mutu mutum ba a ƙare halittar shi ba sai ya mutu tukun lafiyar ka tsaf sai wani bai same ka a rai dama haka kake ba so be careful ci gaba da roƙon Allah cikin ramarsa kwanciyar hankali da nutsuwa da haɓakar imani da tattalin arziki da tarbiyyar 'ya'ya da dangi da jikoki sannan in mutuwa ta zo ka ba mu ikon gamawa sa'adun alin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin